الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ga watan zulkaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da uku ga watan biyar miladiya ta dubu ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya ta al-imamul qahtani wanda muke bibiyar sharhin nan na alkutufin dawani na babban malami al'allama suhaimi a rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 38 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 69 inda al'imamul kahatani yake cewa la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa illa bi absati malikil gadbani ma'ana kada ka haɗu da wani ɗan bid'a ko wani zindiki face kana mai ɗaure masa fuska irin a fusacen nan irin wanda ya mallaki fushinsa ma'ana ba za ka kai naushi ko duka ba amma da ya gani zai ga babu fuska to a ƙarƙashin wannan malam ya yi mana ƙoƙarin bayani a doktor suhaimi game da al-mubtadi wa me ake nufi da al-mubtadi sai ce huwa alladhi takhadha huwa alladhi takhadha al-bid'ata manhajan lahu wato shine wanda ya dauki bid'a a matsayin tsarin rayuwarsa ta addini akan ta yake tafiya kalintima ila dawaifil munharifati an din kaman dai mutun ya jingina ya jingina zuwa ga wata tsa'ifa wata kungiya karkatacciya ta addini wadda take jingina kanta da addini cikin ɗa'ifofin da ake da su kuma ya yi shuhura da haka kuma yana intima'i zuwa ga wannan ƙungiya yana ganin shi ɗan ƙungiyar ne kuma yana tabajjuje wato da tabajjuhi da wannan cewa shi dan wannan kungiya ne kuma watubuna manahiju ha wato irin wannan kungiyoyin karkatattu ana gina manhajin su ne a wato ala zalikal inhirab wato akan karkacewa daga aqidu na musulunci duk da cewa za ga suna da'awar musulunci amma fa innal mubtadi'a yanbaghi an tahjurahu to irin wannan al mubtadi' din wanda yake bid'an nan ya shata ya koshi kuma baya jin tsoron Allah da manzo baya jin tsoron bayyanar da ita a gaban mutane yana kuma jingina kansa zuwa ga wannan bid'a to wannan yana kamata a ce an kaurace masa wa an tabta'i da anhu kuma ka nisance shi karkace abinci da shi karkasha abin sha da shi to amma wanda ya zamanto shi bid'ar tasa kawai ba wai ya dauke ta manhaji ba kuma baya kira zuwa gare ta to wannan yana da bambanci da wancan kawai dai gashi nan dai ko dai ya zamanto jemage shi ma bai san ma inda ya dosa ba ko kuma a'a yana jinginuwa zuwa ga sunna amma wani lokaci sai ainihin wato zamiya ta same shi sai ya fada ya aikata wata bid'a amma dai yana nasabta kansa zuwa ga sunna kuma yana ganin shi baya intima'i zuwa ga bid'a ko wata kungiya ta bid'a to wannan abin da yafi dacewa kada a kaurace masa domin wannan kaurace masa kuma kamar ana miƙa shi ne zuwa ga 'yan bid'ar da sun riga sun nutse a cikin bid'a ko kuma ma ana sallama shi ne zuwa ga makiyan addinin musulunci da haka in ya zamanto ainihin wato wasu kusakurai ya aikata ko wasu tawile-tawile ko wata bid'a ce ya yi amma bid'ar ba manhajinsa ba ce da yake kare ta kuma yake ainihin wato ana iya yin fada da shi a kanta a to wannan wannan al'amari na ƙauracewa baya ɗabbaƙuwa a kansa nisanta da aka ce a yi da kuma rashin hulɗa ko mu'amala da shi duk baya daga cikin waɗanda za a mu'amalance su irin wannan mu'amala a takaice dai in mun fahimci darasin da ya gabata wannan matsala ta ƙauracewa ɗan bid'a matsala ce wadda malamai sun yi tafsili da fashin baki a kanta amma wato kenan akwai wanda ake iya kauracewa akwai wanda ba a kauracewa kuma wanda ake iya kauracewa akan kalli masalahar kauracewa da kuma rashin masalaha ko kuma barnar da kauracewa za ta jawo amma shi wanda yake zindiki wannan kaulan wahidan ana kaurace masa ne gaba daya domin zindiki shine huwal munsalihu min addini shine wanda ya sabule daga cikin addini daga cikin waɗanda mutanen da suke karfin halin haramta abinda Allah ta'ala ko halatta abinda Allah ta'ala ya haramta kuma suna inkarin wasu al'amura na addini wanda sanin su larura ne ko kuma ya zamanto yana cikin tarikus salati da makamantan haka to duk irin wannan kaga shi wannan ba yanda za a yi da shi dole kawai za a kaurace masa duk da cewa wal mubtadi'u walau lam yakun mutazandiqan amma ko da dan bid'a bai zama zindiki ba ba bid'a bace da take zindikantar da shi to in ya kasance bid'a dai manhajinsa ce yana kira zuwa gare ta yana kare ta yana ɗabbaka ta laila nahara kuma shine manhajin rayuwarsa a wannan wajibi ne a nisance shi domin kada jama'a su ƙara yawaita tattare da shi domin kada kuma mutane su dinga tasirantuwa balma su cutu da wannan bid'a tasa wannan da dama daga cikin salaf ainihin wato magabata sun ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri wannan ta yi ma'ana sosai Allah maɗaukakin sarki ya baka irin ta a cikin aljanna ko insha Allah ko ta yi maka ɗan an gane ko to wannan dai shine kusan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum har ma wani daga cikin salabi yana cewa kada ku dinga zama da yan bid'a ka dinga gana ai kana da ilimi zo mi musu zo mi jayayya da kai ku ne masu cewa kaza a'a kar kai haka fa inni la amanu an yaga misukum fi dalalatim yace ban da tabbas kada su zo su nitsa ku cikin batan su aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna ko kuma su hargitsa muku abinda kuka riga kuka sani kuke tafiya akai an gane ko ga Muhammad ibn Sirin shi ma mun karanta ainihin tattaunawa su da wasu daga suka zo wajensa suna so su tattauna da shi yan bid'a ne suka ce za su dawo masa wata aya yace baya bukata za su karanta masa wani hadisi yace baya bukata bayan sun tashi sun fita ce ko ku fita ko kuma ni in tashin ba ku guri to bayan sun fita ake cewa me zai hana ka saurare su aya fa za su karanta cikin alkur'ani ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a aksha an asma'a shay'an min bid'ihim fataqarra fi qalbi yace tsoron da nake ji kada in saurari wani abu na bid'a so kuma yayi mun tasiri ya zauna mun a cikin zuciya ya khafu ala nafsihi kaman babban babban malami kuma tabi'i Muhammad ibn Sirina yana jiwa kansa tsoro daga shubuhohin yan bid'a wa huwa man huwa kuma kun san shi Muhammad ibn Sirina wane ne shi fil imamati wa taqwa to kaga babu wanda a yau zai zo dinga jan yan bid'a ku zo mu jayayya zo mu munazara mu gana ɗaya biyu fito mu munazara zo mu muqabala a'a wannan gaskiya magabata ma suna nisanta saboda shubuha akalla illar da zai maka in yana da wasu shubuhohi da ka kasa warware masa su to yanzu ka ƙara masa yawan mabiya cikin masu sauraron ku ya jeho maka wata shubuha kai ta dawur dawur ka kasa abin nan ka kasa wanke wannan shubuha ka warware ta to mafi illa kai ba za ka cutu ba saboda kai din dama ka riga ka yadda da kanka to amma waɗanda suke zaune suna saurara da sun ji ya je homa tambaya kayi da kayi dambar wato dambarwa kayi nan kayi nan ka kasa bashi amsa ko amsa ta ki fitowa kaga su kuma ka sake jefa wannan shubha su kuma sai ta zauna a zuciyarsu sai su dinga ganin ai yana da gaskiya ya ma zauna da malam wane amma gashi gashi gashi an kasa bashi amsa da haka kaga shine da gaskiya kenan to kaga yanzu ba karuwa ka jawo musulunci ba faduwa ka jawo musulunci ina fata an gane ka duba manyan magabata irin su Imam Malik shi ma da wani dan bid'a ya zo wajen sa yana son su tattauna game da istiwa'in Allah al'arshi kaga bai saurare shi ba kawai amsar da ya bashi al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a sannan ya ce a fitar da shi daga majalisin sa wayannan athar din a cikin wannan babin daga magabata suna da yawa kwarai da gaske wannan yana dabbakuwa ne irin wannan kauracewar da ainihin rashin zama tare da sauran makamantan irin wannan ga dukkan ɗan bid'ar da yake na asali ne a bid'ar wato shi ba haye ba ne ɗan gado ne a cikin bid'ar kuma yana intima'i zuwa ga ita bid'ar amma dan an samu wani ya aikata wasu kusakurai irin na bid'a amma bid'a ba manhajinsa bace wannan yana da kyau fa musamman yan uwa matasa su fahimci wannan karatun da kyau dan a dinga bambance tsakanin al'amuran nan guda biyu to wanda ya zamanto kuskure ko zamiya ce ta sa ya aikata wata bid'a amma baya jinginuwa zuwa ga bid'ar sannan kuma baya intima'i zuwa ga wata wato tsa'ifa ta bid'a to wannan ya kamata wajen magana da shi da tattaunawa da shi ya zama an tausasa kuma an yi amfani da hikima watakila ta dalilinka Allah ya sa ya tuba ya kuma dawo daga fahimtar da ya in ma wata fahimta ce ta shige shi ta kuskure amma wanda kuma bayan an zauna da shi an tattauna an wayar da kai amma ya doge ya yi watsi da sauraron alkur'ani da sunna ya kuma kafe akan wannan bid'ar da ake ta jan hankalinsa a kai a wannan ana iya watsi da shi ana iya kaurace masa ba shi da sauran mutunci kun fahimta ko mala ya kawo mana misalai guda na wasu hadisai guda biyu ko ta hadisa guda biyu da ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance ainihin wato sahabbansa a wannan hadisa din ya ba mu hadisa ta farko kissar ka'ab ibn malik da ainihin wato abokan da abokansa guda biyu sahabbai da basu samu zuwa yakin tabuka ba da hilal bin umayya da murara wanda gaba ɗaya aka ce a ƙaurace musu kar a yi magana da su kai ka san rashin zuwan ka'ab da wa'annan sauran sahabbai guda biyu bada zuwa yakin tabuka ba sun ki zuwa bane saboda wani munafurci da ke cikin zuciyarsu ba sun ki zuwa bane saboda suna musun Allah zai taimaki annabi zai taimaki addini ba dan taurin kai bane duk ba wannan bane inna ma huwa taswifu kawai irin abin nan ne na shedan na taswifi zan je ko da dan jinkirta ga kuma kasuwar yanzu tana garawa kuma in na tafi yanzu kaga lokacin kakar cinikin mu ne amma kuma a bar annabi sallallahu irin wannan dai mutum yayi zuciyarsa ta ce masa yawo an gane amma kowane ɗaya daga cikinsu ya yi burin ina ma ya yi musharaka da annabi a gazuwatu tabuka sai dai wannan taswifin da jinkirin da nawa shine ya tabbatar da su akan zamansu a gida wanda suka yi nadama da dana sani akan zamansu da ƙin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wayannan sahabbai guda uku sune wanda daga ƙarshe Allah ta'ala ya karɓi tubansu wa amruhum lam yakun mithla sha'ani ba'd ahli bid'i yanzu kaga kuskuren da suka yi na sun san bin annabi alkhairi ne rashin bin sa kuma babu wani riba da za su samu amma dai zuciya da shedan kuma suka yi galaba akan su ba su samu damar fita din ba kaga wannan lamarin su yana da bambanci da sha'anin wasu daga cikin yan bid'a wa ma'a zalika hujiru amma duk da haka kaga su ba wata ba suna da bambanci da irin yan bid'a amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah ya sa aka kaurace musu domin a cikin ƙaurace musun akwai wani alfanu kuma a cikinsa akwai shafewa da kuma kankare zunubansu kuma wannan shine sababin da yasa Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa ta hanyar karɓar tubansu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa thaniyatu haditha ta biyu ar-rajulu alladhi hasala minhu ma'asiyatu shurbi al-khamr katina mutumin nan wanda mas'alan nan ta shan giya ta faru a kansa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana miraran yu'ta bihi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da yawa an zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan laifi na shan giya wa yujladu kuma ana bulale shi fil khamri kuma duk ba akan wani laifi ba saboda giya an kawo shi gaban annabi ya sha giya annabi yasa aka yi bulala kuma aka kuma kawo shi aka kuma kawo shi wa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma gashi daban dariya yakan ba annabi sallallahu alaihi wasallama dariya an gane ko shine yudhikun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ainihin wato yana da ban dariya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo shi an kawo shi an kawo shi kai sahabbai sai ga wannan lamarin nasa kuma ya zama sai wato al'amarin ya ya yi nisa sai sai suka fara suka fara la'antarsa manzo Allah ce la tal'anuhu kar ku la'ance shi ka duba fa ba take wando ko wani abu irin wa'annan yayi ba fa shan giyaye amma aka kawo shi aka yi mai hukunci sabai suna tir Allah wada ya kai dai kaza kaza suna la'anta sa annabi ya ce la tal'anuhu kar ku la'ance shi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu yanzu irin wannan tarbiyar ita ya kamata mu dauka yace wannan mutum da kuke kallon sa ni dai ban san shi ba in ba a matsayin mutum ne shi da yake kaunar Allah da manzansa ba matsalar ya ɗan zame ai ba masumi ba ne babu wanda yake da rigar isma a jikinsa kullum so ake yi sai an ma'asumantar da mutane kuskure daga mutane wannan abu ne da ake expecting ake tunanin samuwarsa rashin faruwar kuskure shine wani abun mamaki ina fata an gane domin babu ma'asumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ba ma'asumai bane a rayuwarsu sun dan samu yan zamiya da dan tuntube nan da can to wannan kawai shikenan sai a bid'antar da su sai a kaurace musu sai a daina magana da su sai a rushe alherin duk da suka yi ko kun fahimci wannan wannan muna cikin wannan yanayin ne musamman yanzu ainihin wato yan uwa matasa masu sha'awar addini da kishin addini ɗaliban ilimi ga social media ga hamasa ga karancin shekaru da tajiriba za ga ana zafi sosai a ɗauki abubuwa mala irin waɗannan wa'anda tuni malamai magabata sun yi maganganu kuma sun faɗi ga yadda za a mu'amalanci irin waɗannan abubuwan amma mutum saboda zafi sai ya tattake wa'annan kai ka ce ba shi da wani salaf kawai shi kenan sai ya ɗauki wani mazhabi nasa kawai shi kenan ya hukunta mutane a kai in dai har mutum za a kamo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo shi gaban annabi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ya sha giya har abin ya bata wa sahabbai rai wannan wani irin mutum ne ai te masa bulalar giya har yanzu ya kiyaye daina su fara maganganu da la'anta da tsinuwa akan sa manzo Allah ya ce kakku la'ance shi ma alimtu kaji wannan kaji wannan sentence din ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu kenan kana iya samun ashe mutum ya fada wani kuskure amma wallahi yana son Allah da manzansa wannan fadawa cikin kuskure baya kore masa kaunar Allah da manzansa ba za ka ce kwata kwata baya kaunar Allah baya kaunar manzan Allah baya son alkur'ani ko baya son sunna saboda yayi wani kuskure guda daya ba wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 6780 hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wa qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la takunu aunan lishaytani ala akhikum kaji lafazin da annabi ya amfani da shi yace kar ku zama masu taimakon shedan akan dan uwanku mu dauka dan uwanka ya zame ya kauce wa tafarki manhaji na sunna ashe ba taimakon sa ya kamata kai ka tsamo shi ba to sai ka zo ka zafafa irin zafafawa da kausasawar da ba zai fahimce ka ba kuma wannan kuskuren da yake ba zai daina ba inda saboda kai zai daina ba zai daina ba saboda irin mu'amalantarsa da kai in dai wannan za a kawo mutum gaban annabi da irin wannan laifi annabi ya ce ku daina zagin sa ku daina cin mutuncin sa ku daina kausasa magana akan sa mutum ne da yake son Allah da manzansa kar ku taimaka wa shedan akan dan uwanku ku taimake shi akan shedan ka duba wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me ya riba ka in mutane sun kauce me mutane me ya riba ka in mutane sun bar sunna me ya riba ka in mutane sun sun fada wuta aini ina ganin babban gogewa a da'awa da iya kira zuwa ga Allah shine ceto halakakke zuwa ga ainihin wato zuwa ga tafarkin shari'a tsamo wanda yake cikin duhu zuwa haske ba mutum yana duhu kuma ka sake ingiza shi can ciki ba da yana dan sama sama yana dan lekowa yana dan hango haske kawai ka sake natsa shi a can ciki wannan kai ba mai dawa bane mugu ne kai na fata an gane kamata yayi yana miƙo hannu haka sai ka cafe sai ka dinga kamo shi haka yana sabuliya kana kuma abun nan kai gumi wajen ka ga cewa ka tsamo shi amma yana zuwa yana miƙo hannu ka sake saka ba ka kuma danna shi ciki saboda wani wata magana da za a gaya mutum da wani wato wani raddin da za a yi mutum sai ga kamar an jefa ma bom maimakon yin shiru gaba ɗaya ma in gaya ma sai ka ga kuma ya sake tafka wani abin da ya mafi na farko saboda haka da'i kamata ya zama mai hakimi kuma ya zama mai abin nan an gane ko wannan shine Allah ta'ala ya sa mu fahimta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6777 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu walaisa fi hadha iwa li ahli al-ma'asi amma fa wannan ba yana nufin ka tattaro masu sabo ba saboda kai kawai so kake kowa ya zama naka kowa kar a ce baka baka baka fada da kowa kowa naka ne kai kaza kaza ba haka ake nufi ba ana nufin kuma mutum yana shan giya yana sabo yana zina yana kaza kuma kullun a gan ku tare kawai kuna tafa kai ba da awa kake masa ba kuma baka nuna masa kyamar abin da yake aikatawa ba to ba haka ake nufi wannan hadisin ba haka yake nufi ba da haka ba ana nufin ka tattaro ma'abocin sabo wal ihdathu fid din da ma'abocin kirkira cikin addini mutum yana kirkirar bida addini kuma ka dinga tattaro shi kai kuna tabawa kuna mu'amala tare kuma gashi yana ba fasawa yayi ba kai kuma ba kiransa kake yi ba ba haka hadisin yake nufi ba ha sha lillahi Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka walakin tu'amila kulla halatin bima yunasibuha abinda ake magana anan shine wai ka mu'amalanci kowane irin hali da abin da ya dace da shi kakan kalli hali sai ka mu'amalanci wannan yanayin da abin da ya dace da yanayin haka ya kamata da iya zama an gane ko in ka ga wani mutum sai ka ga wani irin mutum ne wannan sai ka mu'amalance shi da irin yanayin da za ka fahimce shi ko zai fahimce ka in akwai wani hali sai ka mu'amalanci kowane irin abu ko kowane irin hali da irin abin da ya dace da wannan halin wa aidan mithl hadha har wa yau kuma misalin irin wannan ga wani misali tarkuhu sallallahu alaihi wasallam lil munafiqina ai mun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale wasu munafikai kuma munafikai ne kuma annabi ya rabu da su kuma za su zo majalisinsa su zauna amma shi shi ya san su sun wato su sun san cewa ya san su munafikai ne amma za su zo annabi ya rabu da su me yasa annabi ya kyale su li Allah ya uda azahum alal muslimin min nahiyatin wato iya mu'amala ce wai dan kada cutar wasu ta koma kan musulmi ta wata nahiya an gane ko yawa domin in annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su da mu'amalar da basu ji daɗi ba to cutar wasu za ta koma kan al'ummar musulmi sai annabi ya rabu da su me yasa annabi ya kyale su li Allah ya uda azahum wai dan kada cutar wasu ta koma alal muslimina akan musulmi min nahiyatin ta wani bangare wa li Allah ya tadarra bi zalika adaul islam wai kuma kada makiya musulunci su fake da haka domin da a ce misali ga mutum ya yi kalmar shahada da shi ake sallah kullum yana majalisin annabi amma annabi ya san munafuki ne sai ya sa aka kashe shi ko ya sa aka fille makai wannan makiya addinin musulunci ba a yi hakan ba ma ya aka kare makiya musulunci kullum cikin lalubo inda za su yi batanci ga addini suke to ina ga a ce hakan a misali ga wani annabiya ko ta hanyar wahayi ko an san munafuki ne tunda suna nan munafukai da yawa da aka je madina da an same su to da a ce haka yake to wannan kuma sai makiya addinin musulunci su fake da wannan faya na sai su dinga cewa inna muhammadan ya katulu ashabahu tunda su a wajensa wayannan munafukan su ma menene sahabbai ne su a wajen kafirai wayannan sahabban wayannan munafukan da suke zauna a majalisin annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ba tare da shi suke ba ya san munafukai ne amma wanda baya cikin wannan baya cikin musulmi shi yana daukan su tunda kullum ana ganin da su ake sallah kullum suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su a matsayin wa suna kallon su a matsayin sahabbai shi yasa Allah ta'ala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina madha lakadibun kaga Allah ta'ala sai da ya ga annabi ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo maka za har da rantsuwa za su ce wallahi sun yadda kai manzon Allah ne Allah ya san cewa kai manzon Allah ne amma Allah ya san yana shaidawa cewa munafikan nan ƙarya suke an gane ko amma haka za a zo a zauna da su a yi hulɗoɗin da su saboda me wanda yake can waje shi zai ga cewa ai su ma suna cikin nan da haka far musu yana sa a din a fara yin jafa'i ga addini da kuma shi kansa annabi a ce to kaga musulunta ma baka tsira ba baka musulunta ba a yaƙe ka ka musulunta ma a kashe ka kaga wannan babban lam'a ce da tabo da za su yi wa addini makiya addini dama suna buƙatar irin wannan kafofin za ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya katulu ashabahu ma annahu ya arifuhum wahidan wahidan duk da cewa annabi ya san munafukan nan ɗaya bayan ɗaya babu wani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanar da shi ba shi yasa ya gaya wa Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirrin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya Huzaifa wa list din su har ma sahabbai suka suke ta damuwa cewa Huzaifa ya gaya musu suna yana suna cikin list din sa ko ba sa ciki sayyidina Umar yana cikin wanda ya sa kulafuci sosai sayyidina ko Huzaifa ya gaya masa dan Allah yana cikin wayanda annabi ya ambata da ya matsa ya ce baka cikin su amma kawai wanda ya kara tambaya ta kawai sai dai sahabbai kawai suna lura in suka ga mutum ya mutu huzaifa ya ƙi zuwa to sai a fara da mutum ya mutu aka duba aka waiwaya a gaba huzaifa yana da labari yana gari amma bai zo ba to ya shiga cikin lis ka gani haka annabi ya kyale su amma ya san su kuma ɗaya bayan ɗaya wa ma'azalika tattare da haka fa ka karanta tarihin annabi tare da su za ka kana yudarihim ya kasance yana mu'amala mai kyau da su yana lallashin su shine mudarati mudarati shine wato mu'amala mai kyau wa farqun bainal mudarati wa bainal mudahana amma fa akwai bambanci tsakanin wato iya mu'amala da kara da kuma mudahana mudahana shine sassauci akan ƙarya sassauci akan son zuciya shine mudahana munafurci kenan shine mudahana fal mudahanatu me ake nufi da mudahana in kun tuna mun karanta wannan mudahana da mudarat a cikin ainihin wato littafin hilyatu dalibul ilm fal mudahanatu ita mudahana abinda ake nufi da mudahana wadda ita ba ita annabi yayi wa munafikai ba wadda Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna sun yi burin ina ma dai kaɗan sassauto su ma su sassauto sai a hada a tsakiya Allah ya ce fala tuti'il mukaththibina al abin da ake kira da almudahana shine at-tanazulu anil haqqi sauka daga kan gaskiya ma'awuduhihi duk da bayyanar gaskiyar wa zuhurihi da fitowar ta sarari wannan shi ake kira da almudahana aw tanazuli an dini ko kuma mutum ya sauka daga addini li maslahatin dunyawiya saboda wata maslaha kawai ta duniya ga abin da addini ya ce amma ya bar abin da addinin ya ce kawai ba don komai ba sai don wata maslaha da yake so ya cimma ta duniya wannan shi ake kira mudahana da haka mudahana shine mutum gabaki ɗaya kaga ya sauka daga shoulder gaba ɗaya ya sauka daga kan gaskiya kawai don ya daɗaɗa wa arna mudahana ke dan a ce a shi social ne har da wani social ustaz in mace ta miƙo mai hannu kawai ya cafke kawai a shi social ustaz ne social ɗan iska ne ina fata an gane kawai mutum ya zama wani mutum ya zama wani tabararre kawai shikenan wai an yi magana ce ai ka san mu ba ruwan mu ai mu social ustaz a gayyace shi fati ya je ta ci karuwa an yi magana ce ai su social ustaz an gane ko to wannan shine dan haka abinda ake nufi at-tanazulu anil haqq mutum kawai ya sauka da kan gaskiya ga gaskiyar fa an santa ya santa amma ya sake ta ya batta kawai dan ya dadadawa kafirai ko munafikai ko yan bid'a wannan shine mudahana ko ma gaba ɗaya ya sauka daga kan addini gaba ɗaya li maslahatin dunyawiyya kawai saboda wata maslaha da yake so ya cimma ta duniya wa ammal mudaratu amma abin da ake nufi da almudaratu fahiya tarku ma fi'iluhu aula kaji shine wato fassara ta, wadda za ta fito maka da ma'anar almudarat wato barin abinda da an yi shi da yafi shine almudarat ka bar abin da yin sa shi yafi da ka bari sai a ce ai ya ai da kai ma'ana yin ya fi barinsa wannan shi ake nufi yanzu da ka ba shi ba laifi kai ba amma yin ya fi barin da kai wannan shi ake kira da almudaratu to irin wannan dan ka mu'amalanci munafukai da irin wannan ko yan bid'a da irin wannan mu'amalar da abin da yafi ka mu'amalance su da kaza amma wannan mu'amalar da kai da su ba kuskure kai ba amma da ba haka ba wannan din ya kamata kai ba da wancan bangaren shi ka dauka da yafi wannan shi ake nufi da almudarat fahiya tarku ma fi'iluhu aula min wato fahuwa tarku ma fi'iluhu aula min tarkihi walau li waqatin wato shi mudaratu shine barin abin da aikata shi yafi barin sa walau li waqatin koda dai dan wani lokaci ne koda nan da dan wani lokaci ne a daidai wannan gabar da aikata abin kai yafi a ce barin sa akai ko kun fahimci wannan in ba gane ba sai ce mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam malai ce ga misali zan baka misalin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam li aisha ta gana na aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa aisha alam tara alam tarai anna qaumaki banul ka'aba wa qatasaru an qawaid ibrahim yace kai baki ga wannan mutanen naki ba ma'ana quraishawa banawul ka'aba sun gina ka'aba wa qatasaru amma sun takaita sun rage an qawaidi ibrahim daga harsashin annabi ibrahim ma'ana harsashin da annabi ibrahim ya dauka wajen ginin ka'aba su da suka zo bayan ta rushe da za su sake tasarta sai suka rage ba su dauki ainihin wato harsashin ginin annabi ibrahim ba haka annabi yake cewa na Aisha ce kin ga wayannan mutanen naki da suka tashi gina Ka'aba kaga sai suka rage daga harsashin ginin annabi Ibrahim na na isha ta ce fa qultu ya rasulullah sai na ce ya maikin Allah afala taruddaha ala qawaid ibrahim to me zai hana ka sa a mayar da ita kan harsashin annabi ibrahim din an gane ko qal sai manzo Allah ce laula hidisanu qaumiki bil kufri la fa'altu ba dan mutanenki har yanzu sabon shiga addinin musulunci bane da nayi ko ba dan mutanenki ba su daɗe da barin kafurci ba ko to da na aikata hakan amma tun da ba su daɗe da shigowa musulunci ban an yi hakan kuma zai ba da wata fitinar daban za su zo su ce to kaga wannan mutumin har abin da aka gada iyaye da kakanni ɗakin nan an gaje shi kabirin an kabirin har shi ma ya zo ya rushe shi ya ce ba daidai ba ne kaga ga yanda kaga yanzu a mai da shi kan harsashin annabi ibrahim ai shi yafi amma sai annabi ya bar hakan aka kyale shi zuwa wani lokaci kafin musulunci ya zauna a zukatansu su gama miƙa wuya da sallama kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ran da yazo ya ce a kai wannan kudan jashi baya kan ginin harsashin annabi Ibrahim nan ne su da kansu ne za su ɗauko diga da abun rusha su rushe su ce a mai da shi can to in yanzu ne aka samu wani dan haka tukati ya ci karo da irin wannan matsalar cewa zai ko za a mutu sai an yi haka kuma in ka ce kar a haka dan saurara cewa zai dan bid'a ne kai ma ko kun fahimci wannan yawa to wannan shine abubuwan da wannan shine wannan kuma mu rudanin da muka samu kan ma a ciki abubuwa ne da duk magabata sun mu'amalanci irin wannan yanayin da mu ma muke ciki amma ba maimakon su zama mana mudubi in mun tashi mu kuma mu kalliya suka mu'amalanci irin wannan yanayin a'a kawai shikenan ko kuma mutum karatun ya karanta wani bangaren bai karanta wani bangaren ba sai ya hukunci da iya abin da ya karanta ya manta cewa kuma ko wani bangaren da shi kuma yayi wata magana ba ta san ba ko ya faɗi wata fahimtar da ba ta ba da haka in ya kafe akan wata fahimta to sai ya kuskurantar da kowa kawai ga shi fahimtarsa kawai kuma ko da matsala ce khilafiya sabani akai wane ya ce kaza wane ya ce to shi fa in fa yayi matsaya akan sabanin ra'ayi guda daya to ya dinga fada da duk wanda suka saba wannan sabanin wanda su kansu magabata haka suka bari wane ya ce kaza ga dalilin sa wane ya ce kaza ga maimakon in yazo di ya kawo in yaso sai ya tarjihi ya ce to duk kun ji dai gashi malam wane ya ce kaza su wane sun ce kaza su wane sun ce kaza ga dalilin su ga dalilin su amma alqaulur rajih qaulu fulan shikenan in kai haka shikenan sai ka bar mutane akan kowa abin nan to amma sai ga mutum mas'ala ce khilafiya kuma sai yi tarkizi akan wani ra'ayi guda ɗaya cikin ra'ayoyin malamai kuma ya dinga faɗa da duk waɗanda suka saba wannan ra'ayin saboda adalci irin nasa shi kuma ina fata gane to wannan karatun dai za a ga irin wannan lokacin irin wannan ba daɗin irin wannan karatun za su ji ba wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaice shi hadithi na 1583 imam muslim hadithi na 1333 na ba ta gane to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta game da abin da ya shafi mudara da mudahana yanzu kaga ga wani misali nan annabi sallallahu alaihi wasallam mai da wannan ginin kan harsashin annabi ibrahim aula ai shi yafi ko amma sai ya haƙura bai mayar da shi ba saboda mai limaslahati ko kun gane wannan shi ake nufi da mai mudarat shine misalin mudarat wa hadha aslun azimun malai ce wannan wani asali ne mai girma litta'amuli wajen mu'amala ma'al mukhalifina tare da waɗanda kuka saba kuka samu sabani da su labudda min tadbiqi labudda a dabbaka irin wannan misalin da muka karanta la siyama baina dullabil ilmi musamman tsakankanin ɗaliban ilimi raddin da ke faruwa tsakanin ɗaliban ilimi yayi muni wani ma ba raddi bane cin mutunci ne da personality a kama sunan mutum a keta shi a tsarge shi tun daga farko har ƙarshe a yi ta zama kawai kaga an yi kilif guda ko an yi kaset guda ko an yi wajen awa guda kawai ba ƙalallahu ba ƙalar rasulu ba wani abu na addini yake ƙarar da mutane kawai raddi yake wa wani saboda yana da wata fahimta saɓanin taka a yi kaca ba za ka siye shi sisi ba a mantar da kai duk wani alherinsa a kambama kuskuren da ya aikata wanda har wannan kambamawar za ta rushe duk wata hasana tasa wani lokaci hadda personality na rayuwar mutum ko na iyalinsa a shiga nan ma a kutsa duk da sunan raddi to wani yanayi ne muke ciki wallahu musta'an an gane amma ɗaliban ilimi su ya kamata a tsakankanin su su ɗauki irin wannan usulubi ainihin wato min babin rifki na babin tausasawa tsakankanin juna alladhi la yakunu fi shay'in wanda sassauci bai taba zama cikin komai ba illa zanahu face ya kawata shi haka manzon Allah ya ce sauki bai taba shiga cikin komai ba face ya kawata wannan abu kaga kenan sauki hatta a cikin raddi in aka yi sauki cikin raddi zai kawata shi na fata an gane ba ce akai kar a juna gyara ba kar a juna raddi amma a yi shi cikin mutuntawa ai ba mu ne ba kan mu farau ba magabata duk sun yi irin wannan rudur din a tsakankaninsu ba wani daga cikin magabata face ya yi raddi an masa raddi na fata an gane to amma dai irin irin waɗannan za su taimaka wajen gyara harshe wajen yin ainihin wato raddi yake cewa wa huwa ainul aqli wal hikmati kuma sauƙi ɗin shine ainihin amfani da hankali shine ainihin hikima fit ta'amuli wajen mu'amala ma'al ahada tare da masu kirkira a addini ma'ana 'yan bida'a li'alla tulkil ahkama juzafan min qibali ba'd sar'anin nasi alladhina laysa lahum laysa ladayhim furqanun yufarriquna bihi bainal muwalati wal mudahanati wal mudarati sai ke cewa li'alla tulkil ahkama dan karka saki hukunce hukunce alan nasu akan mutane juzafan ba tsari ka saki hukunci kawai ya shafi gawa da kowa kan mai uwa da wabi min kibali ba abi sar'anin nasu daga wasu cikin daga wani bangare na masu gaggawa da garaje cikin mutane allazina laysa ladaihim furqanun waɗanda su ba su da wani wata rariya ta tantancewa da rarrabewa yufarriquna wanda za su iya bambanta maka bihi ta hanyar wannan rariyar bainal muwalati tsakanin soyayya wal mudahanati da munafurci wal mudarati da kuma kyautata mu'amala walidhalika dan haka yanbaghi li tullabil ilmi ya kamaci ɗaliban ilimi an ya famu hadhihi alqadiyata fahman jayidan su fahimci wannan mas'ala fahimta mai kyau fal ba'd minhum wasu daga cikin su idza akhta akhuhu wani daga cikin irin wa'annan ɗaliban ilimin idan aka ce ɗaya wato wani ɗan uwansa ya yi kuskure au zamiluhu ko wani abokin karatunsa ya yi kuskure au waka a fi shay'in ko ya yi tuntuɓe ya faɗa cikin wani abu wa rubbama annahu kana muta'awwilan kai tayyu ma kila ya faɗa wannan kuskuren ne saboda wani tawili au nasiyan ko bisa mantuwa au jahilan ko kila ma bisa jahilci ya fada wannan kuskuren qala lahu amma sai ka ji wani dan uwansa dalibin ilimi yana anas ahjuruka wallahi ni ba ni ba kai na kaura zan kaurace maka au anta mahjurun yace a ina ai ai mun raba mun raba zare mun raba gari ni da wani ai gaba ɗaya ba ruwa na da shi ai yayi kaza yayi kaza la usallima alaik ko kuma na daina maka sallama limaza tamshi ma fulan laifinsa me yasa na ganka kana tafiya da wani ai ka san wani dan bid'a ne ya na ganku tare aw allan ko wance ya na ganku tare da wance a karkashin ganin sa tare da wani ko wance shikenan kawai ka yanke alaka da shi ka kaurace masa ka daine masa sallama wa qad wajadna hadha yace hakika mun samu irin wannan irin wannan kuskuren min sigari dalaba daga kananan dalibai su suka fi kowa zafin kai dama an gane ko yawa in jaka ta suka fal za ka gabata shirme amma dama ilimin dan tsurud ne yana can lungu cikin jaka amma mutum yana ganin shine imam maliku na unguwarsu na fata an gane amma duk wanda ya koshi sosai da karatu to za ka same shi yana bin irin waɗannan tsare-tsare shi kuma wani dama kawai so yake yi trending haji ka san matsalar trending din nan shi ma fa ya ya har malamai wasu masu da'awa su ma da sun fada ciki lalle lalle sai an san shi da haka zai fito da matsaloli da zafi saboda yau da gobe clip din sa yana ta fitowa yana ta yawo sai kawai shi kenan shi ma a dinga kai wani matashi ya fito wani bin zafi ai wani matashi yana wani mai karatu ka san su su awam zafi shine karatu wani mai zafi in gaya ma wani wani mai karatu za ka jance ba zafi za a ce wani mai karatu malam wani matashi yana nan mai karatu an gane ko ya ce to da yawa an fi samun irin wannan min sigari ɗalaba daga ƙananan ɗaliban ilimi walal asafi ya ce abin takaici allazina ya harafuna ko ya harifuna bima la ya arifuna wanda za ka same su suna surutai akan abin da ma ba su da masaniya akai su yi ta surutai akan abin da ba su da masaniya akai irin wannan za ga hatta matsaloli na ƙasa da suke faruwa kawai mutum akan a social media shi ma ya ji wata magana bai bi ta ya tabbatar da ingancin ta ba kawai ya hau mumbarin sa sai ka ji yana magana sai ya gama kuma an ce SS suna neman su sai kuma ido ya daina fata ce wannan maganar ya aka yayi na ka faɗa kuma sai ka ji mutum yana fitowa yana bada hakuri ina fata an gane wa hadha khata'un fahishun wannan kuskure ne mai muni faqad taqtadi al-maslahatu adam al-hajr ahyanan wani lokaci fa wato maslaha takan hukunta rashin ƙauracewa mutum ko da yayi kuskura wani lokaci rashin ƙauracewar shine maslaha waqad taqtadi al-hajru fi mas'alatin sannan kuma akan wato ƙauracewa takan wato waqad taqtadi al-hajru fi mas'alatin haƙiƙa kuma wato ƙauracewa takan akan hukunta ta akan wata mas'ala aƙalla min hawa da ta mafi waccan da aka ce kaka ƙaurace masa ƙanƙanta ya danganta wata mas'ala za ga kila ta mafi waccan zama ƙarama amma an ce a ƙaurace wata mas'ala kuma ga ta kila ta fi wannan girma amma akwai maslahar da ta sa aka batta kar a ƙaurace idza kana yu'malu an yakuna sababan fi hidayatil mahjur a ina ne aka ce ka a ƙaurace sai ce idan ya kasance ana fata ana burin wannan sassaucin wannan ainihin rashin ƙauracewa ta zama sababi na shiryar wanda aka ƙauracewa ko kuma idza kana umalu shi ƙauracewa ana yin ta idan ana sa rai da fatan an ya kuna ita ƙauracewa ta kasance sababan wani sababi fi hidayatul mahjur na shiryar wanda aka ƙauracewa to anan sai a ƙaurace masa da ya ga an ɗauke mutane sun daina mu'amala da shi sai shiga cikin wani wata damuwa akwai mutane irin wannan da ya ga an yi wannan sai shiga damuwa ya rikice kawai ya dinga neman sulhu da mutane me ya faru wai menene me ya kaza kaza na ga kowa ba ruwansa da ni a ce to ai kai ne hau wani layi kaza kaza kaza kaza to ai kaza kaza a'a ba haka bane kila sai ga wannan ya sa ya dawo to in aka ga kauracewa za ta zama dalilin shiriyar wanda aka kauracewa sai a kaurace masa fa mas'alatul hajari mas'ala da ta kaurace wannan da wato babban malami al'imamul kahatsani ya kawo ce a ƙaurace yunzaru ilaiha gaskiya akan dube ta min zawiyatin ta wani wato ta wata kusurwa wa ƙa'idatin akan kalle ta bisa wata ƙa'ida mura'atil masalihi wal mafasid wannan shine dukkan wanda yake mu'amalantar abubuwa ana kallon almaslaha almafsada da aka sai a yi la'akari da almasalih menene masalahohin wal mafasid menene barnar in an ƙaurace maslaha nawa aka samu mafsada nawa ce za ta biyo baya in an ga maslahar tarin jayi mafsada shikenan sai a ƙaurace in ku an fahimci cewa ƙaurace wannan aka yi ta maslahar da ke cikin ƙauracewar ba ta kai mafsadar da za ta faru ba a ƙauracewar wala yunzaru ilaiha bi mahadin ra'ayi kuma gaskiya ƙauracewar ba ana kallanta bane da tsantsar ra'ayi tsagwarar ra'ayi wal awadifil mujarrada da emotion me zan cewa emotion ne ku ne turawa ina kasa samun fasar emotion din nan yana fasara ta ne tsimi ko me eh an san tsimi ko irin ana yi wa mutum gangi ba yana tsumuwa ba ina jin kamar shine emotion ko kowa shi bane malam muhammad ga doktor ma na gaya shuru ko da yake shi dama hausa ta fi ma wahala a gane ko a waɗif shi ne wannan wato shi ne tsimi wato da tsabar tsumuwa kawai in mutum ya tsumu kawai shi kenan da wannan yake hukunci wajen ƙauracewa wane ko da sauransu shauƙi a ba shauƙi ba ne emotion ai ba shauƙi ba ne kama fakalamun nazimu huna wato baitin imamul kahatsani a nan muƙayyadun kama ta ƙaddama bayanuhu gaskiya baitin al'imamul kahatsani da ya ce la talka mubtadi'an wala mutazandikan illa bi absati malikil gazbani to wannan magana tasa gaskiya ba ala itilaki ha bane za a yi mata ƙaidi kamar yadda bayani ya gabata liljam idan a samu damar yin jam'i baina a ƙawalis salaf tsakanin zantuttukan magabata ala zo'in nususi shari'iyya bisa hasken nassosi na shari'a fi mas'alatul mudarati a mas'alar mudarati kyautata mu'amala wa huna su'alu mala yace akwai wata tambaya anan qad yudrahu ana jehota ayyuhuma a azamu wanne ne a cikin su su biyun yafi girma ma fa'alahu ka abubun malikin wa ashabuhu radiyallahu anhum wa ardahum min at-takhallufi an gazwati tabuka amil munafiquna wanne ne yafi girma a cikin bangarorin nan guda biyu shin abin da Ka'abu ɗan Maliku da shi da waɗannan sahabbai guda biyu suka aikata radiyallahu anhu wa ardahum min at-takhallufi an gazwati tabuka na kin zuwa yakin tabuka wannan shi yafi girma amil munafiquna ko kuma matsalan munafikai fa ma'lumun kaga kaga can su suka abu basu kyauta ba sun yi wani laifi to kuma ga munafikai su ma sun ki zuwa amma uzurin su ba irin na suka abu bane sai ce fa ma'alumin sanannen abu ne annal munafiki na kuffaru su munafikai ai kafirai ne wa ma'a hadha amma duk da haka darahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya musu mudarati ma'ana sai ya kyautata mu'amala da su wal mudaratu laysat mudahanatan wala muwalatan ka gane akwai bambanci al mudaratu kyautata mu'amala laysat mudahanatan ba tana nufin mudahana ba ƙin gaskiya da sauka daga kan gaskiya ko munafurci wala muwalatin ba tana nufin jibinta da ƙauna ba ba haka take nufi ba dan mutum yana kan kuskure an ce kai masa mudaraci yana da bambanci da yi masa mudahana ko muwalati muwalati daban mudahana ana yin ta ne ga kafirai munafukai da dukkan wanda kuma sun yi nisa a bid'a ko suna intima'i zuwa gare ta wa inna ma ta'khiru ma haqquhu taqdimu ahyanan li maslahatin ta'udu alal islami wal muslimina yace wa innama inda kawai mas'ala take ta'khiru ma haqquhu taqdim jinkirtar da abin da ya kamata a ce gabatar da shi aka yi a hayanan a wani lokacin li maslahatin saboda wata maslaha ta'udu alal islam da maslahar za ta koma zuwa ga musulunci wal muslimina da musulmi wannan shine abin da ya faru فترك المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاه kyale wadda annabi yi wa munafukai a zamaninsa ba ya yi ne don mudahana ba manzo Allah ba ya yi ba ne don kyautata mu'amala da su ko kuma mujamala da su wala muwalatan ba ya yi ba ne don jibinta da nuna ƙauna gare su ba haka ba ne wa inna ma zalika li amrayn hakan ya faru ne kawai saboda al'amura guda biyu wa huma su ne awwalan na farko iktifa a sharrihim wai saboda wato kamewa daga sharrinsu wa azahum da cutarwarsu kyalewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ya kyale su ne iktifa a sharrihim dan a kare musulmi da musulunci daga sharrin su wa azahu da cutarwarsu wa thaniyan abu na biyu ba dan mudahana annabi ya mu'amalance su irin wannan mu'amala ba ba dan mujamala annabi ya mu'amalance su da irin wannan mu'amala ba ba dan muwalaci ba a'a na farko iktifa a sharrihim wa azahum wa thaniyan na biyu li'alla yuqala dan kar a dinga cewa inna muhammadan yaqtulu ashaba annabi muhammad yana kashe sahabbansa fa yura alwad'u alladhi ya'ishuhu almuslimuna da haka ana kallon tsarin da musulmi suke tafiya suke rayuwa a cikin sa wa yunzaru lahu sai a kalli wannan tsarin bi aini li'tibar da ido irin na lura sai a dinga kula an gane ko idan haka wannan shine duk da'i irin wannan ya kamata yana duba zarfu zaman da zarfu makan duk ana kallon sa wajen isar da sako da aka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kyala munafukan nan ya kuma ci gaba da mudaraci tsakanin sa da su za su zo su gaishe shi ya amsa za su yi masa kaza za su yi kaza za su yi kaza duk ba wani gintsewa da sauransu amma ba mudahana bace ba mujamala bace ba muwalaci bane annabi kuma ya dauki wannan salan ne iktifa a sharrihim wa azahum na biyu li Allah yuqala inna muhammadan yaqtulu ashaba to kaga ko da yaushe ana son a yi la'akari da irin tsarin da musulmi suke rayuwa a cikinsa wa yunzaru lahu sai a kalli wannan bi ainil i'tibar da ido ido irin na lura lidhalika yanbaghi li ba'd sigari dullabil ilmi da haka ya fi dacewa da kamata ga wasu daga cikin ƙananan ɗaliban ilimi alladhina ta'assaru bi ba'd manahijil haddadiyya wanda gaskiya suka tasirantu da wani manhaji cikin manahij na alhaddadiya yan zafi kenan alhaddadiya alhaddadiya wata firka ce ko ma lamba ta daya firqatun mu'asiratun bid'iyya yace wata kungiya ce wadda mu'asira ta zamani ma'ana ba ta da ba ta dade ba bid'iyya ta bid'a ishtaharat wannan kungiyar ta shahara abinda ta yi fice da shi bi tasarru'i ta yi fice wajen garaje da sauri fil ahkami alal nas wajen yin hukunci ga mutane yanzu nan sai su hukunta mutum kawai su bashi hukunci kaza duna mura'atin lidawabit shar'iyya ba ruwansu ba tare da la'akari da wasu ka'idoji na shari'a ba ba ruwansu da wata ka'idar shari'a kawai da zarar sun ga baka hau layin da suke so ba to kawai za su kafirta ka za su fasikantar da kai za su bid'antar da kai summiyar bil haddadiya an ambace su da suna haddadiya nisbatan ila mu'assisiha saboda ana jingina su zuwa ga wanda ya kafa wannan kungiyar shine Mahmud al-Haddad al-Misri kaji ba Mahmud al-Haddad al-Misri wa awwala ma bada ad hadhihi al-firqatu farkon abinda wannan kungiyar ta fara a bayyana ta tana farawa sai ta fara bid'ani da cin mutunci da suka wa tashhiri da bata suna bil hafizaini ga manya-manyan malaman hadisi guda biyu an-nawawi wa ibn hajar wanda suka fara dirawa suka yi fata-fata da su shine sun yi fata-fata da imamun nawawi sun yi fata-fata da ibn hajar al-asqalani rahimahumullah Allah ya musu rahama wadda'awati kai ba manan suka tsaya ba da ma kira ila ihraqi kutubihi ma zuwa ga duk akukone littafan su kaji wannan kaji fa mala mutum malan ya zo yi wa addini hidima littafan imamun nawawi mun karanta a tarihinsa sun kai wajen guda ɗari banda masu mujalladi ɗai ɗai ɗai ɗai sharhin da yawa sahihu muslim ya kai wajen mujalladi goma sha ka gani almajmu sharhul muhazzab shi ma mujalladat ne da yawa banda manyan littafai ga sunan kala kala da yayi duk a kone su shi kuma fa mai wannan magana kila ba shi da mujalladi biyu uku hudu biyar duk ku kone nasu shi kuma ku zuba mai ido ya ta zafi ya fitar da wannan daga musulunci wai a kone littafan su ka duba sharhin da al'allama ibn ibn hajar al-asqalani yayi wa sahihul bukhari yana daga cikin shuruh da ake ji da su a sharhin da aka wasayi bukhari fatihul bari muna yawan misali da shi wajen mujalladi goma sha takwas ne shi ma banda sauran littafai kala kala da duk a kone su kawai saboda sun yi bid'a ko sun yi kuskure guri kaza da haka waɗannan mutane ai kwandemin din su kuma aikin duk da suka yi ai kwandemin din sa su a haka suka fahimci addini summa tadawwara amruhum al'amarin su fa ya ci gaba ila an saru yuhadhiruna kai har sai da suka kai matakin tsoratar da mutane min kibari ulama huda daga manya-manyan malamai na shari'a wa dini da addini amsali bin baz wal albani wa gairihima irin su bin baz da albani da ire su duk suka ce a guje su an gane ko bal yantaqiduna man yad'u ila dirasatin wa tadrisi aqidati salaf bal ma sai suka zama suna suka akan duk wanda yake kira zuwa ga karanta da kuma karantar da aqidar salaf haddadiya ake kiransu to mutum zai iya tasiri ya fada cikin manhaji cikin manahij din su min haythu la yash'uruna ta inda basu sani ba to an yafhamu hadhihi alqa'ida hadhihi almas'ala wa yudabbiqu hadhihi alqa'ida su fahimci wannan matsala kuma su dabbaka wannan ka'ida to sai mu tashi walhamdulillahi anna hadha alfikra qad da'ufa an ce mun dan ƙara yan mintuna ma sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah